الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل أحد مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جلالي وأجل الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكبها فهجرته إلى ما هاجر إليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته a yau laraba tara ga watan ramadan na shekara ta 1442 daga hijirar mazama sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 21 ga watan april shekara ta 2021 miladiya a ci gaba da darasin da muke gabatarwa na tafsirin alkur'ani mai girma daga cikin wannan sura mai albarka suratul tauba wanda ne da shi yanzu muna ta bambana da ita a jiya idan ba a manta ba a darasinmu da muka yi jiya a cikin masarar wannan aya da Allah Ubangiji yake faɗa yana cewa wa ma kana al-mu'minu lan yanfiru kaffa فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم la'allahu yahtarun a wannan aya a jiya mun yi magana akan bambance-bambance da aka samu na tafsirinta da kuma dalilin saukarta ko menene manufar abin da ake nufi da magana a kanta jiya mun kawo riwayar abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ba inda ya magana akan cewa kamar wani bangare ne na karashen ayar jihadi wato karashen ayar jihadi da allah ubangiji ya yi magana a kan cewa lalle lalle a fita lokacin da yake magana a kan baka da li'ahar madina shi wa wani hauka min al'arab da an yi tafalla kuwa rasulillahi wa la yarhamu bi anfusihim an nafsihim ذلك لأنهم لا يصيبهم ضرر ولا نصب ولا مغمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين ولا ينفقون نفقه صغيره ولا كبيره ولا يقطعون واديا الا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون. أولا ayoyi guda biyu za mu ga cewa Allah Ubangiji ya yi magana a kan bai kamata a ce mutane sun yi jinkiri ba daga barin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko su nuna sun fi son kansu ba fiye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to amma da ake haka sai Allah ubangiji ya ce to amma wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa tunda an ce za a fita yaki da ba za Allah ya yi magana akan magana ya su yi masu dukiya rola kaga da ji wa ma kana almu'minuna liyanfiru kaffa sai Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa a fita baki daya a fita baki duk lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a fita to a fita babu tsayawa duk lokacin da yake nan to amma bai kamata ya zama bayan yana da kuma wasu mutane kuma baki daya su watsa su tafi baki ɗaya ya zama babu wanda za a bari a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan kuma an fuskun fi sabilla dalikum khairukum in kuntum ta'lamun da kuma in la tanfiru yu'adhibukum 'adaban aliman wa yastabdil qauman ghayrakum wa la tadurruhu shay'a wannan ma sai aka ce wannan ayar ta wannan gaba ta nuna yadda ruka fa ta shafe waɗancan ayoyi yayin da kuma wasu malaman tafsir suka yi akasi suka ce a'a waɗancan ayoyi in biru khifafan wa fiqalan la illa tanfiru ita ce ta goge wa ma kana nuna yadda ruka fa wato in an ce in biru khifafan wa fiqalan wa zai bi amwali wa fi sabilillah da su illa tanfiru a cikin azabar alim wa khairu wa azbu shay'an amma wannan to kuma wa ma kana kafa yanzu ta zama shafaffiya don an ce in firu fi kafa wata to yayin da wasu wasu suka suka ce a'a da aka ce in firu fi kafa wata kanan din sai kuma aka ce amma kuma wa ma kanan mu'minu da ya firu kafa saboda haka ga duka nan akwai magana guda biyu akwai da suke nuna ayat in firu fi kafa da ila san firu su suka shafe wa ma kanan mu'minu da ya firu kafa akwai da suke cewa wa ma kanan mu'minu da ya firu kafa ita ce ta shafe in firu da kuma ila san firu waɗannan da aka kawo magana a kan ma'anarsu yayin da kuma a fatan bayan da ibn jarir ya harwa yau shi ma zuwa ga annabi da abbas ne yace a a ayar ba wannan rashin bayyana akan ayar jihadi aya ce mustaqilla ko ko hukunci ne mustaqili wanda yake nuna cewa abinda ake nema a gare ku kar ya zama baki ɗaya an karkata an tafi yaƙi ya sa cewa an nuna yi kafa bai kamata da mummune ba a ce baki ɗaya su sun zabu da sun tafi wajen yaƙi kaɗai falaula na farhin kulle kirka cikin ba a fasu da ya zama kawai da a samu wasu mana wanda su kuma za su zabura su tafi wajen neman fahimtar addini to wajen neman fahimtar addini na shi aka ce su liƙe wa manzon Allah a duk inda yake wato in a gida yake su rike masa wasu suka ce kuma ma a wannan aya abin da suke nufi tana nufin ko da ya zama babu inda za a tafi neman ilimin addini din a nan garin ka sai ta kama ka kama hanya ka tafi to kamar yadda Allah ya yi umarni a tafi yaƙi to haka Allah ya yi umarni a kan a tafi neman ilimi domin neman ilimi shi ma wani abu ne mai zaman kansa kaga a nan wajen ana iya cewa tafiyar da Allah ubangiji ya yi magana a nan kashi biyu ce akwai ta yaƙi jihadi a tafarkin Allah akwai kuma ta fita ƙarin tare mai ilimi wanda ana gaya mana malamai da yawa sun yi maganganu a kan haka wasu sun ce ma a abin da ake yi a fita a zabura a wajen neman wanke zuciya har ma na ce mana malaman hadisi sun ce ai ai neman hadisi ake yi a kan haka malaman alƙur'ani sun ce a neman ilimin ƙur'ani ake magana a kai saboda kai kuma ta Allah ƙur'ana wa Allah to ko ma dai menene neman ilimi ko kuma da magana ko wace hanya a kai shi to abu ne wanda ba za mu so Allah sallama ya gaya mana man salaka tariqan yattabi ilman a salaka Allah fi tariqan ila da auka ba ba sallallahu alaihi wasallam wanda dai ne wata hanya wacce yake ya zama neman ilimi yake a kai su Allah ubangiji subhanahu wa ta'ala ila janna Allah zai sauƙaƙe masa hanya zuwa ga aljanna har maza Allah ya ce wa innal mala'ikata la tadawu ajri hasaban qalbihi ridan bima ya'mal yace su kansu mala'iku fa suna shimfida fuka-fukansu ga mai neman ilimi saboda neman yarda ko ko yarda da abin da yake aikatawa saboda haka mai neman ilimi yana cikin yardar Allah ke da so a cikin wannan kuma sai wani ƙarashe na wani bayani akan magana akan abin da ya shafi wannan aya ne kawo ma kana mu'minu da ya fi ruka shi ne wata riwayar da aka yi sai take nuna cewa shi ma da abu shi ta ibn jarir da tabarani suna ruwaya suna ga Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhu ba amma shi kuma abin da yake cewa sai yake cewa wato Allah ubangiji da ya saukar da aya ta maganar zancen a tashi a tafi yaki cikin abin da manzon Allah ya yi ayayi addu'o'i ga wasu kabilu na larabawa kabilan Umar akan Allah ya kuntata musu wannan kuncin da suka shiga ciki sai sa larabawa wanda suke gefe gefe sai dukkaninsu suka gangaro suka taho wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka zo Madina saboda haka da suka zo sai Madina ta cika sai zama mutanen Madina suna kuntatuwa zuwa ga wannan hali da ake ciki to shi ne sai Allah ya saukar da ayar wa ma kana mu'minuna liyanfiru kafa bai kamata a ce da sun taho da sun wani da suke ba waɗansu jama'a su taho mana ya taɓa kawo bidi su zo madina su ɗauki addini wani yau biyu kawo sai su yi mutanen su gargadi idan raja'u ilayhim in sun koma zuwa gare su can ƙauyukansu da Allah ya zaro sai suka ce to sai wannan ayat kuma sai aka ce to dalilin saukar ta kenan akwai wasu riwayar kuma ta ba da lokacin da suka ce a abin da ake yi a ciki shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba wa waɗansu mutane daga cikin sahabbai dama na su je wasu garuruwa su rika koyar da waɗannan mutanen wannan garuruwa da ƙauyukan addini sai Allah Ubangiji ya saukar da wannan aya waɗannan ayoyi a fara da infi ruhi baban wasu ƙaran su a aka fara da su ila ta biyu a zikin azabar aliman su infi ruhi baban wasu ƙaran da ire-iren waɗannan a maka da alin madina ce wa kawo hukumin al'ara da an yi sakar da su an rasulillahi wala ya zama da musu wanda suka da a to ai ko in yi haka ne su ne suke yi a can to to aka ce sai suka tarwato sai suka dawo baki ne suka zo su ma madina suka ce bari su zo dan da an ba da shaidar yaki su ma su kama hanya su fita sai Allah ya saukar da wannan aya ta bai kamata da mu'mine ba su tarwatse baki daya sai aka ce to wannan su ake yi barna da mai kullu da kashmir ta'ifatu da yafaqahu fi dini saboda in malaman sun tsaya a wajen ne su kuma ɗaliban za su samu dama su samu masu ba koyar da su da ilimi amma idan malaman ba su tsaya ba ai ka ga ɗaliban ba za su samu damar ilimi ba to saboda haka ku tsaya a wajen dan waɗansu jama'a su zabura su zo wajen ku ya tafi abu bikini dan su nemi fahimtar addini wani yunziru qawmahu idza raja'u ilayhim su yi wa mutanen su gargadi in sun koma zuwa gare su da Allah ya zarura ko sun tsawatu daga abin da Allah yake tsawatar da su a kai su kaga bisa da haka ke wannan ayar fasar da fasarorin da za su kai kamar kala kamar guda biyar na ma'anar abu da ake yi da ita jiya mun yi waɗansu kuma yau ga su kaga daga cikin su shine akwai a ayar ma tukunna shafaffiya ce waɗanda suka shafe ta ayoyin infiru da idatan firu suka ce ayar ita ce ta shafe idatan firu da kuma infiru fifafa kuma aka ce a ayar ƙarashe ce na magana a kan jihadi da aka faɗaitar a kan jihadi duk sai suka ba zama suka yi da zama kusa da manzan Allah aka ce a'a kar ku tarwatse wasu tsaya tare da manzan Allah don su fahimci addini wasu kuma suka ce abinda ake nufi da wannan maganar ana nufin cewa aya ce ba ƙarashen ayar jihadi ba aya ce mai hukunci mustaƙili wanda yake magana akan cewa kar a ce wajen yaƙi kaɗai za a yi tafiya a daga samun waɗansu mutanen da za su zaɓi da su tafi neman ilimi kaga muna da kuɗi kenan sai na biyar waɗansu mutane ne manzan Allah ya aike don su rika koyar da waɗansu mutane ilimi a can yankin su sai suka ga ana saukar da waɗannan ayoyi da suke faɗaitarwa a kan jihadi sai suka baro can suka taho su ma za su tafi yaƙi za ka ce a'a kar ku baro can ku tsaya ku tsaya don ku ba wasu mutane dama su ma su samu fahimtar addini kuma su zama to sun tsawatar da mutanen su ne sun koma kaga biyar kenan sai na shida shine ayar an saukar da ita ne saboda lokacin da manzon Allah ya yi addu'a akan wasu ɗabi'u na larabawa da suka shiga kunci sai suka ce to mu zo mu ma mu musulunta hakan nan kamar nan mu kare kanmu da musulunci mu ma zo mu zo madina sai suka zo madina madina ta cunkushe gari ya kare baki da sai manzon Allah ya Allah ya saukar musu da wannan ayar ya ce a'a ba zai yi ku tarwazo ku baro garuruwan ku dawo nan ku zauna ba amma abin da ya kamata wasu su koma amma wasu su tsaya a nan don su fahimci addini in sun koma wajen waɗancan yan uwan nasu sai su koyar da su addini kuma su tsawatar musu da abin da Allah ya faɗa a cikin zancen alƙada da nan wajen shi da ke dace to waɗannan su ne abubuwan da aka yi magana a kai wa ma kana tu'minu la yajiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din wa liyunziru qawmahum idza raja'u ilayhim la'allahum yahzarun na'am يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين أولا آية الله بك في تسكيرة سوى يا أيها الذين آمنوا يا قوم إيماني يا قوم لك إيماني قاتلوا الذين يلونكم من الكفار كياكي waɗannan mutanen da suke kusa-kusa da ku daga cikin kafirai wato kafirai da suka fi kusanci da ku da in kun tashi fa da su za ku fara a wajen yaƙi wani ya ji dubi kun rinza kuma su samu ainihin rinza wani irin ah, kausasawa da tauri kar su samu sassauci daga wajen ku wa'alamu ku sani annallaha shi Allah ma'al muttaqin yana tare da masu tsoron Allah wannan wani yadda yi bikin rinza aka yi kan kura suka tafi a kansa amma a wata kira'a ta ziya da ce wani yadda yi bikin wani yadda yi bikin ghalaza wato ba rinza ba sai a ce ghalaza akwai kuma wata wace aka tafta wani yadda yi bikin ghulza amma dukkanin su waɗannan shaziyoyi shaziyoyi kira'o'i wani yadda yi bikin rinza su samu kunta kuntaka da takurawa da kausasawa da nuna cewa ba da wasa za ku yi da su ba wa da ruwan da Allah ma al-muttaqin idan mun lura za mu ga cewa cikin wannan sura Allah madaukakin sarki yana ta gaya mana yadda ba za a sassauta wa kafirai ba ko mushrikai ko munafikai tun daga farkon sura ya fara fa idan salaka al-ashhurul hurum faqtul mushrikina haythu wajadtumuhum wa dhuhurum wahsuruhum wa qul lahum kullu mafsad kaga ya fara wajen fatul mushrikina da ya taho ya zo gaba sai zo qatiluhum yu'adhibuhum Allahu bi aydikum wa yudhihim wa yansurukum alayhim wa yashfi sudura qaumin mu'minin wa yuzhibu bayna qulubihim wa yasbu Allahu ala man yasha dan ma ya fara magana akan wannan sannan kuma a ƙarshe da ya je gaba ya sani cewa qatilul ladina la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir wa la yuharrimuna ma harrama Allahu wa rasuluhu wa la yadinuna dinal haqqi min alladhina utul kitaba hatta yu'ul jizyata an yadin wa hum sabirun kaga da ma ya sake faɗan wannan da ya je gaba ya sake cewa wa qatilul mushrikina kaffatan kama yuqatilukum kaffa nan ma ya sake faɗan wannan da ya je gaba ya sake cewa ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghmus alaihim wa ma'wahum jahannam wa bisal masir jahannam billahi ma qalu kaga da ma ya sake faɗan wannan sannan yanzu kuma ya zo nan wajen لسادس ويا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه wato kenan tun daga farko sun rubuta wa hanyar zuwa nan wajen Allah yana ta nuna cewa ne ba a maganar a ce za a yi samu samu ko a yi sassauci a kan abin da ya shafi kafirai qatilul ladina yalunakum min al-kufari ku yaƙi mutanen da suka zama suna kusa da ku daga kafirai wannan malaman tafsir sun ce abin da ake nufi kafiran da suka fi kusanci da ku akwai waya da ake daga abdullahi bin umar radiyallahu anhu ba ya ce ana nufin rum ake nufi rumawa wato saboda su suka fi kusa da ku a wannan lokacin kuma su ne aka babaro aka tafi da niyyar za a yi ta ruga Allah ubangiji ya sa suka ji tsoro suka ruga saboda haka yanzu su ya kamata a fara yaƙa wal yajidu bikum ghilza kai kenan za mu iya cewa waɗanda kafiran da suka fi kusanci akwai riwaya da abdullahi bin umar yayi ya ce ana nufin mutanen rumu akwai wata riwaya da aka daga abdullahi bin abbas wasu suka ce yana nufin mutanen farisa wasu suka ce mutanen rumu saboda sun fi kusanci da ku sun fi kusanci da madina wasu suka ce saboda a cikin yankinsu akwai mutane da yawa waɗanda suka yi imani da ayoyin Allah da wato waɗansu annabawa waɗanda suka gabata wato akwai yahudawa akwai kiristoci a cikin wannan yankin saboda haka nan wajen ya kamata ya zama na mai catchment area wato inda za a je a sa fasa ko a ɗana tarko dan nade kamar catchment area din da a za a iya gani saboda haka su ne a gari ne ya nuna kunniyar kufari masu kusanci da ku daga cikin kafirai saboda haka tun da ga su to ba za a tsallaka su ba wasu kuma suka ce a waɗanda aka ga yakin su ko yakar su zai fi sauƙi da kuma samun nasara da kuma amfani idan an yi yaƙi to nan ne wani jirgin beza su samu a tauri da kaushi daga wajen ba za mu so da mu ayi sallama duk da tausasawarsa da yadda yake da sanyin hali amma kuma idan aka zo wajen yaƙi to nan kuma za ka gaba maganar wasa wa akhlaqu adlan walinan wa shiddatan ga adalci ga tausasawa amma fa akwai tsanani saboda haka wasu Allah su wani salama jarumi ne wanda ba a iya kama ba a tarihin jarumta ba a taɓa samun wanda yake da jarumta irin wannan dan ana magana na cewa a tarihin jarumta ba a taɓa samun jarumin da zai je da sojoji yana kwamandan yaƙi amma ya je da sojoji sama da dubu goma sha biyu su tarwatse da yaƙi ya yi tsami ya zama waɗanda suka saura a wajensa ba su bi a lissafa su da yatsu ba cikin dubu goma sha biyu ana tunanin ina za a gan shi amma yana cewa ku zo ni ne janaral wane ni ne shugaba aka mai da falari adam da zi ina ka zi alamu abdul muttalib ni ne annabi ba karya ba ne ni ne dan abdul muttalib wato a nan wajen yana faɗar matsayinsa wanda saboda matsayin da suka yarda shi ai ku sai annabi dan komai ba sai dai yake shi annabi ne ko to shi sai ba cewa alam nabiyyu saboda duk mai nema na ya taho gani kwamantin yaki ya fito da sojoji dubu goma sha biyu sun watsa waɗanda suka sauran suka yi lissafa su da yatsu ba amma kwamantin shi ne shela da ƙarfi ba cewa ke kuce gani nan ba a'a shi yake faɗa ana nabiyu abin da ya haɗa mu da ku annabta to ku zo ga annabin anan ni ne annabin ko dai wani ne yake faɗar ƙarya ya za a gane shi ce annabu abdul mutalib ni ne ɗan gidansu abdul mutalib ka ga ba sassanarsa an watsa yawon da wasu sojoji na cewa ni ne janar ruwanan ne da kuke nema wanda na taho da yaƙi haka to a tarihin jarumta ba ta wajen abin da ya yi wannan ɗin a kasar da ba sai ba za ma sallallahu alaihi wa sallam shi ne yake cewa ba za ma sallallahu alaihi wa haka yake kuma sai da ali radiyallahu anhu yana cewa kunna idza hamiyal waqis nattaqi bi rasulillah yace mu fa idan yaki yayi tsani ido ya rena fata komai ya lalace to nattaqi muna kare kanmu ne muna uya ne muna kare kanmu ne bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da manzon sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah kuke fakewa shi yasa a Uhud da aka watse da Hurayd da aka watse wani yana tambayar sai da ana ce masa kai kan Ali Rumi ne me yasa baka ruga ba yace ai inda zan buye ne yake sai gurin buyen na wani a tsaye a wajen in na ruga inda zan wajen annabi zarga annabi da sai saboda haka ne ba wajen buyen wajen buyen na wani a tsaye a wajen saboda haka shi yasa ba inda ya ruga waɗannan wannan ayar tana nuna yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ake bukata kenan a gare ku duk tausasawar ku duk laushin ku duk yadda za ku bi abu a hankali a bayan an zo wajen fara kan to ba maganar tausasawa a cikin wannan abu shine a shafi ba ya sai ke cewa yana cewa ba in an je wajen fada ba a maganar ka ce za ka yi sassauci wannan sassauci sunansa tsoro a wajen fada kawai ka saki jiki ka nuna cewa kuma kai zuba sani ba sa shi ne abin da za a yi shi ne wani ya ji fikirun din za su samu kausasawa daga wajen su ji ba sauƙi ta ko'ina suka biyo kamar yadda Allah wani ya ce mafi da mushriki na aiki wajen tumu wa huduhu wa suruhu wa kudu da hukun da mafsa ku ji kidan ba san za ku musu daɗi ci ku tare su ku dakace su a wannan wajen ku yi musu ƙofar rago ku taro su ta sama da ta ƙasa da ta ruwa da ta ko'ina a rasa da su don su samu bin za a tare da ku wannan abin in kun yi shi ne kuka tsoron Allah wa da mu ku sani an Allah shi Allah ma al muttaqina yana tare da masu tsoron Allah na Allah ya sa wa shi kuma
وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زاد هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادت
على ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون أولا آية Allah maɗaukakin sarki yana cewa wa idza ma unzilat suratu a duk lokacin da Allah ubangiji duk sanda aka saukar da wata sura fa minhum daga cikin su za a samu man yaqul wanda yake cewa ayyukum zalatu hazihi imana waye a cikin ku wanda wannan sura ta ƙara masa imani ba amma da amanu to waɗannan masu imani dama fazadatu imana to wannan surar ko ayar za ta ƙara musu imani sai zama ta ƙara musu imani wa hum yastabshiruna kuma sai suka zama suna masu yin farin ciki da murna saboda Allah ubangiji ya saukar da wata aya wacce ta ƙara musu imani wannan ayyukun din nan an ce shine an masa raf'a sare saboda shine ittida shine mubtada ne kamarin sa kuma shine zadatu din da aka yi magana a kai saboda haka ayyukum wane ne a cikinku wanda za da hadhihi imana wannan ayar ko wannan sura ta kara masa imani wannan sura din nan an yi magana a kan cewa wannan sura ta tauba ne ne baki daya wasu kuma suka ce a duk surar da za ta zo ta ba da wani labari wanda wannan abun zai zama ta da hankali ga marasa imani ya zama kara nutsar da rai ga masu imani shine inda Allah da inda suke magana kan cewa ya faru mu ya shigo da Allah zara shi ko kuma bi ko ba bi ko ne mu sabu da Allah ko bi ma ta Allah wannan yana magana akan surar kenan wa yaqulu alladhina amanu lawla nusilat sura fa idza unzilat suratun muhkamatun wa dhukira fiha al-kitab ra'aita alladhina fi qulubihim maradun yanzuruna ilayka nazra al-maghshi alayhi min al-mawt fa awlana wannan shi ma yana daga ciki قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لاخوانهم هلم الينا ولا ياتون الباس الا قليلا اشحه عليكم فاذا جاء الخوف عليكم ينظرون اليك تدور اعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فاذا باب الخوف سلكوكم بالسنه الحجاب اشحه على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسير kaga wannan duka baki daya yana daga cikin abubuwan da ake nuna cewa idan suka ji wata aya wacce ta zama wannan ayar akwai wani abu wanda zai ƙara imani aya ce za ta sauka amma tana da geza biyu geza ɗayarta za ta ƙara wa masu imani imani geza ɗayar kuma za ta ƙara wa masu raunin imani raunin imani shi yasa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man ladina fi qulubihim maradun fa zalikum fi sabila nasihim wa matu wa hum kafirun wannan shi da ayar da zai dada ba to kuma anan ne daga nan wannan ayar tana daga cikin dalilan da ya sa aka ce imani yana karuwa yana rabuwa wanda wannan malamai da yawa jumhur na masu tafi akan haka musamman irin su imamu bukari an ya kawo magana akan cewa ya kawo wa abin da suna babin imani yana karuwa yana kuma rabuwa zai iya karuwa zai rabu wani malami yana cewa idan ka ce imani baya rabuwa baya karuwa da akwai wasu kamar yankin mutum za su ce a kawai in mutum mai imani ne ba wani karo da zai kore ba in mutum ba shi imani ba wani karo da zai kore ba ya haka yake to sai aka kawo wasu kuma suka ce a aikin bayan ma yana hannunsa mutum in ya ga dama shi ne zai kara yadda zai iya yi ko ya rage wato shi zai yi adjusting da kansa amma a nan sai Allah ubangiji yake gaya mana kaga irin wannan ayar tana nuna wa idan ma unzilat suratun فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون هذا هنا وكذا أما سؤال الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون كما قال أوس إيمان أما يستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا kaga akwai su wanda zai an zara sakina da fi kulubin mu'minina yazdadu imanan ma a imani kaga kenan ashe akwai ana karawa imani yana karuwa a kowane lokaci to amma hanyar da ake bi imani ya karu shine idan ya zamanto an yi ayyukan da suke kare imani hanyar da ake bi imani ya rabu idan aka yi ayyukan da imani yake rabuwa in an yi wannan saboda haka wannan aya Allah madaukakin sarki ke cewa duk lokacin da aka saukar da wata sura to sai ya zama faminhum cikin su su waɗannan masu munafurci din haka nan da Abbas ya fasa ya ce faminhum din nan su munafurai din ake yi sai sai ayyukum zalikum razi imani to yanzu wannan da Allah yanzu kusa to yanzu wani wani imani ta kara irin abin nan na munafurci kare shi ne ai akwai sai da Ali bin Abi Talib yana cewa muna da waɗansu mutane wanda inda za mu da su gunduwa gunduwa ba abin da wanda zai kara musu sai kara alaƙi a cikin sau ita amma akwai waɗansu mutane da kullum inda za mu rika ba su manna wasarwa da ba su abinci na jin daɗi kullum mu kai musu har gida muna lallashin su su ci ba abin da abin zai kara musu sai ƙiyayya a dalilin to haka Allah ya yi su shi yasa ba ba za su rasa ba yake shi wani kullum ya samu ne wani da bi aiki kowa ya rasa aiki kowa an san muka ke shi ba ga abin da aka halice shi a kansa idan ka ga mutum yana abin da ya Allah ya halice shi dama dan ya wani abu sai ga baya jin wahala sa baya shi baya wani abu a shi da sai da muke zama ana karatun da ana masa za ka ga wannan sai yana nuna mana lokaci yayi inda ba dan za a yi wannan ba a kai za ka ji da za ka ɗan kama samun wani bayani ba da za ka fara faɗa a kan aya za ka ga kwance ba bayani ne ke yi kare wanda wannan kwance ko wani lokacin mun zo da rasu ba shi gari sai ya dauke mu minti biyar goma har sha biyar saboda kwance din karatun ke aka aka amma zai idan ka ce yanzu in yi ɗaure biyu in ce zan ɗauka biyu a kai ba zan iya ba saboda ba a kan abin da Allah ya halice ka kenan a kansa shi kuma wancan mai yi wancan ya ce zai wannan ba zai iya yi ba amma wancan kuma a ana azumin da bayan yi ba ya yi wahala saboda haka da yi su saboda haka sai da ake so ya ce abin da za mu danda za su gurguwa gurguwa ba abin da haka zai kara sai sabo amma akwai wanda ko me za mu ba su ba yadda za a yi su so to haka mutanen annabi sallallahu alaihi wasallam kullum abin da za a yi kaji wai aya ce Allah ya sauka sura ce Allah ya sauka ba abin da suke wai shi yanzu wannan sura yanzu akwai wanda ya kara samun imani a ciki shi da Allah ya ce eh fa amma ladina amanu su ne masu imani kan fa zakatul imani ta kara musu imani wani ya sarshi kuma murna suke da farin ciki da annashuwa da walwala cewa Allah ya saukar da ayar da suka jita ko sura da suka jita ta ƙara musu imani ta ƙara musu tsoron Allah ta ƙara musu yaƙini ta ƙara musu tabbatuwa akan abun da suke kai wannan abun alfahari da abun farin ciki to amma da wani ya fi kudu وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون نعم وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وأما الذين في قلوبهم مرض amma waɗannan mutanen da ya zama a cikin zuciyarsu a cikin zuciyoyinsu akwai marabun rishin lafiya wanda rishin lafiyar me munafurci ne shi ne idan Allah wani je ga wani suka maka ya ce مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون ويكذبون kaga kenan Allah ubangiji ya ce Allah ya ƙara musu wannan abu da ake ci amma ba zai fi kulubihim ma'aqul wanda ya zama a cikin zukatansu akwai rashin lafiya fa zadatuhum rijsan ila rijsihim sai ta ƙara musu wata dauda akan daudarsu wa matu wa hum kafirun kuma sai suka mutu suna kafirai Allah ya kiyaye to wannan ba mana zai fi gudu biyu ba din nan an ce wanda cikin zukatan su akwai munafurci fa za ta tu mujsan ila nisi ibn jarir al-qabri alwaya da yake da Abdul Abbas a fasarar wannan aya sai Abdul Abbas ya ce fa za ta tu mujsan ila nisihim fa za ta tu shakkan ila shakkihim wa nifaqan ila nifaqihim kana kana lalacewa ta samu rijistar reality dauda a kan daularsu dauda a kan daularsu munafurci a kan wani munafurci shakku a kan wani shakku kafirci a kan wani kafirci rauni a kan wani rauni rashin lafiya a kan wani rashin lafiya to ka ji za su yi alkurani duk rijistar reality ya da dole rijisu ai dauda kazanta lalacewa to me wannan ba shi su ba kafirci ne kazanta ne dauda ne munafurci ne kazanta ne dauda ne shakku ne kazanta ne dauda ne rauni ne kazanta ne dauda ba za ta turu lisan ila lisi ta kara musu wani kazanta akan kazantarsu dauda akan daudarsu kafirci akan kafirci da suke da shi munafurci akan munafurci da suke da shi shakku akan shakku da suke da shi rauni akan rauni da suke da shi rashin lafiya akan rashin lafiya da suke da shi wa matu wa hum kafirun wanda suka karo da abu me ya kamata su yi wa matu wa hum kafirun sai suka mutu suka kafirai a abu da dama za su yi kenan kawai to wannan aya ita ko in ce ta zama karashin waccan na cewa ashe imani kamar yadda yake karuwa haka kuma imani ashe yana rabuwa idan an bi hanyar da imani zai karu sai ya karu idan an bi hanyar da imani zai rabu ko sai ya rabu Allah ya sa imani mai ta karuwa na
ألا يرون أنهم يفتنون في كل حال مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون نعم أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون أولا يرون ينزبا ساغني أنهم تشوا سو سنا غني سو da kansu din yuftanuna ana ta jarabar su ana ta jaraba su jarabawa kullum ana ta jarabtar su ana ta ibtilai a gare su ana ta bitintinar su fi kulli amin a cikin kowace shekara marratan sau daya an warrata yin ko sau biyu sun bala ya tubuna amma haka haka ba za su tuba ba wala hum yadhakkaruna ainihin sai ta zakkaru gari sai aka idgamin tabun din a cikin zalim din sai aka yi masu shakka sai kuma wala hum yadhakkaruna ko ba za su wa'astu ba bayan duk wannan abu da ake gaya musu wannan aya a wala yarawna da aka gaya mana cewa a wala ya rauna haka baki ɗayan kurawu suka karanta in banda hamzatu shi ne ya karanta shi da a wala ta rauna yakubu habrani shi ma ya karanta shi da a wala ta rauna shi ne inda inda inda a shafi yake cewa yazibu ala fasli ya yi maganin yazibu sai ya ce ya rauna muhaƙabu hashar ya rauna muhaƙabu an karanta ya rauna a halin mukhalafi wa fil goma ta rauna amma fashan fa'un din fa'in hamza ce eh fashan wa ma fi hadiya ayi jumila wanda kuma wani hukunci ne da wani saboda haka awala ya rauna hamzatu a cikin qurra'u sab'a da kuma yaqub al-hadrami a cikin qurra'u al-ashr shi ko sun karanta shi da awala tarawna awala tarawna akwai wata kira'a da aka karanta ta ita kuma wacce ita ba ta da shi waɗannan goma amma ita kuma sai aka karanta ta da awalan yarau awalan yarau akwai wanda aka karanta shi da awala tara na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan awala tara awalan yarau awala yarauna awala tarauna biyu daga cikin su safiya ce a goma mace duka sun shiga cikin goma biyu kuma daga cikin su shiga cikin goma ba to waɗannan shi ne abu da aka yi magana a kansa idan mun ce awala ya rauna dalilin yana komawa zuwa ga waɗancan mutanen da allah ubangiji ya ce wa amman da zai fi kulubi maradun fa zadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafiruna suka mutu suna kafirai shin ba sa ganin cewa ana musu jarabawa ana fitinar su a kowace shekara sau ɗaya ko sau biyu amma ba za su duba ba ko ba za su wa'azu ba in ko an ce awala tarauna labarin ya komo ana zance da kuɗe mutanen manzon Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran mu'mini ba kwa ganin irin jarabawar da muke yi wa waɗancan mutanen cewa duk shekara sai an zarge su sau ɗaya ko sau biyu amma ba sa tuba ba sa kuma wa'azuwa in ko an ce a walam yarau ana nufin ba su gani ba kan shi ma wanda kawai ya zo da sida ne kawai ta ta jasu kawai ba ba irin wancan ba shi kuma wannan awala tara da ba yana koma zuwa ga wanzan Allah ba ka ne ne ya wanzan Allah zuwa ga wasu annahu annahu yustan da kulli an marratan ko shekara sai an jarabe su sau ɗaya ko sau biyu to Allah a nan wajen an ce wani irin jaraba jaraba ake yi ibnu abi hatim yana ruwaya daga bayan Abbas radiyallahu anhu ba a fasar wannan aya yana cewa marratan aw marratayn jarba wanda ake musu shine a a shekarar bai da kuma annoba da take samun su duk shekara sai an yi musu wannan wasu sun ce a'a da yunwa da rashin lafiya duk shekara sai sun shiga wannan wasu malaman tafsir suka ce a'a abin da ake nufi duk shekara za a saukar da wata aya mai zafi ta fallasa a gare su ko a yi ta sau ɗaya ko sau biyu don ta fallasa su wato wannan suratul tauba idan ka lura za ka ga cewa ita ce kawai zama jami'a kayan ɗabi tana furwa tana fallasawa in an yi gaba ta dawo ta ce kaza a dawo ta ce kaza ta ce kaza amma dai duk shekara sai an yi musu wannan amma hakan bai sa sun tuba ba ba sa tuba wala hum yadhakkaruna ko ba sa wasuwa da akwai zama ruwa وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون
وإذا ما أنزلت سورة نزل بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون وإذا ما أنزلت سورة أدلة وتسورة وإذا أنزلت سورة دي ولا بعدين وسيوا سنتي قارة تعالى وسنتي قارة ولا أكيد تتوكيد dan jumlar ta ƙara ƙarfi ne shi ne abin da ake kawai an zaka wasu ayyuka za a unzila sura tun ake magana a kai amma wannan su a jeren nan wani za ma haka ake ce musu idan ma unzila sura tun idan duk lokacin da aka sauka da wata sura na zara ba'du ila ba'di sai wani sashen suka rika kallo zuwa ga wani sashi sai su rika cewa hali da min a hali akwai wani wanda yake ganin ku kamar ka ce hali ya rafu a hannu min ɗin ta ma ƙara ta kai ta ƙara wa jimlar rafi hali ya rafu min a hali akwai wani wanda yake ganin ku ne in akwai wanda yake ganin ku ku zauna amma in ba wanda yake ganin ku to ku tashi ku tafi sun man faraku sun man faraku sai kuma kawai sai su watsi sai su tashi su bar wajen ka san dama suka ce wa la tasma'u li hadha al-qur'ani wal ghawbi la'allakum tadhkurun kar ku ji wannan alqur'ani ku rika yin wani abu na rikitarwa dan kun jayi masu karantawa kan su iya yi kamar irin wannan kai da ana karatun ƙwayar mutum ba ya son karatun ƙwayar sai rika sai ya kunna a disco ko ya kunna waƙar bombay dan kar a rika ji aha wannan dai ana yi a yi ko yanzu ka zo kana karantar da mutane kana faɗar wani abu sai a ɗauki wani abu wanda zai shigar da mutane a kama eh kar a ji abu da ke zuwa wannan abu tun daga nan tun daga farkon sai yana da asali tun daga zamanin mu da abu ta haka yi sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan har yara kuma ya kalli wanda ya kalli wannan in sun gaba wanda yake ganin su sai a san da ai to ai ba a ganin su manyan ba sa ganin su bari mu gani ba za a ina ina sai ke yana kallon waje kaza ne to ai tun da kuna ta wajen kan ɓangare kaza kawai ku zaro kar su ji alƙur'ani yana da wani abu muddin yana dukan kullum sai ya yi tasiri a wani yanzu su bada tashi a wani in dai har ana sauraron alkur'ani a zauna ana karanta alkur'ani kana shi to wallahi sai ya tasiri komin da dadewa sai ya tasiri a wani ko ba komai ko ba ka fahimtar da ake cewa za ka fara fahimtar za ka fara jin daɗin rerawa da ake yi wa karatun da ake yi sai ka ga kawai yana maka daɗi haka nake wannan shi ne sirashi da inda shakka wa rututi da wasu yin lawar biyari lokacin da ya je gari da ya je da ya je inda ya je yana wannan sarkin garin suka zo suka ce wasu sarkin nan wannan mutum ba ya zo da zai cika da yaƙi zai mamaye garin nan ya ce a mu ne bai zo mana da faɗa ba ya ce a a ai wannan zaman da suke a nan ake koyar faɗa a baki kawai sai a zartu da shi ya ce da tun da haka ne yanzu bari tura wani ya je ya saurara sai tura wanda ya cikin waziransa babban a ciki wanda yana da tsananin riko da addininsu sai ya zo ce ya zo da tafi mai suke cewa kuma a rika yi da yaren da zai ji dan kar ya zama akwai kula-kula da ake yi in ya zama a kawo kujera a sa masa ya zauna duk gidan mai kujera ta kashe ku ana karatu Qur'ani yana tafsirar Qur'ani kawai a ja al-Qur'ani ya fasara a ja al-Qur'ani ya fasara ana zuwa kullum ya zo don har sai kai da zaran lokacin da kusa zai ta shiri yana sauyi ya ta zo ya zo ya saurari wannan karatu Allah zo ya shi kama Allah wani ya da fara wai a duniyar cikin su da ba su mata ya saba a kalaman lai ya ji zan san Allah kuma bi ruwa mara aka kawo shi yana sai ya zo ya zauna ƙasa zai zauna zai zauna a ƙasa inda sauran a ƙarfin suke zauna rannan ana nan ana nan sai ce ba ma a nan inda yake zama zai zauna ba zai koma ne ya yi wajahan shehi ya yi wajahan shan marubuci alƙur'ani yana saita shi yana dukan fuskarsa yana taba mar idanuwa awa ba ai sai musulma sai musulma ya koma kuma da yake wani sarki ce ya yau bai yi labarin da nake ne sai ai Allah ce mutum ne ba zuwa ya ce ai ina jiran ka zuwa ba na shi ne ne ba abin da aka masa Qur'ani kawai shi ke shi to wannan abu sura ne sun san wannan in ana saukar da aya Qur'ani da sauka sai ya bambande wasu duk wani cika wani tushe da munafurci su ba abin da ba sa so kenan bai za ba kusa su wani ba za ba ku gida ba ne sai wani da wani an yi aku da aka akwai da ke da nufin sun masa ta su sarrafa Allah ruwa Allah ya riga ya juyar da zuciya ta so ya da hukumu da ya fahuna sun kasance mutane da dama ba sa fahimta shi yasa su suka ji alƙur'ani ba abu ba sai a saurara ba sai suka gudu a ibnu jarir ne kama yau yana ruwa da abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ba su nasar wannan aya sai da abdullahi bin abbas yana cewa wannan nazara'in nan tana zuwa ne da ma'anan kala wato an ajiye ta ne a gurbin sun ce wa idan ma unzila suratu nazara ba zo wai kala ba mu ila ba'in wani daga sashen sai ya ce wani sashen har yara kun min ahad akwai ne ganin ku in ya zama ba sa nan su masarafu sai da su masarafu sai su gudu sarrafa Allahu qulubahum ya zo da siga ne ta sabari amma addu'a aka yi musu kamar a ce qatala Allahu wa la kamar ce sarrafa Allahu qulubahum Allah ya ci gaba da juyar da zuciyarsu ya yi musu haka ne bi annahum qawlun la yafqahuna saboda sun kasance mutane ne waɗanda ba sa fahimta tunda ba sa fahimta to ko sun zauna wannan abun ba amfani zai musu ba akwai wayar da a tsammani da ibn jarir suka yi dai hawa yau daga wajen abdullahi bin abbas radiyallahu anhu yana cewa wai shi yasa muke ganin ko sallah aka zo kar mu ce in sarafna min as-salati saboda wannan kalmar da waɗansu mutane suka faɗe ta da yace sun masarafu sai Allah ya ce sarafa Allahu qulubahum yace wai da aka aka ake cewa sama ne ba suka ce a'a ai abin da zai zo a duka ba lalle ba ne ya zamanto zai yi amfani a ko'ina akwai inda zai zamanto in an yi amfani da shi a nan a san za a yi amfani da shi saboda haka suka ce suna shakku a kan cewa wannan maganar ingantacciya ce daga annabi da abbas radiyallahu anhu dan haka kenan akwai shakku a wajen kasantuwar ta inganta daga annabi da abbas radiyallahu anhu an kaza kuma ibn al-arabi yana kawo a cikin akalul qur'an nasa yace akwai wata hikaya da aka bashi ya ce wata rana waɗansu mutane sun zo za a yi sallar janaza bayan an zo an yi da sallar janaza sai wani yake cewa wanda ya zo ya bada shi da sai ce shi da jama'a in sarifu kowa ya tafi an yi da sallah sai wani malami ya ce masa a'a da ma ba ka yi amfani da kalmar in sarifu din nan sai ce kamar ya ce saboda wannan kalmar da Allah ya faɗe ta a wani waje abin da ya biyo baya bai yi daɗi ba yace sun man saraku sai suka karwa sai suka watse sai Allah ce sarafa Allah qulubuhum bi annahu qawlun la yafqahu yace mun muna ganin tunda haka ne me zai hana ba za ce in qalibu ku tafi ku tashi kowa ya tafi wajensa shi ma kuwa saboda Allah ya sai ce fan qalabu bi hikmatin min Allah wa fadlin lam yafsasu surata aw ibadallah yace saboda haka da ka sanka ka sanka wa da wannan da kawo wannan saboda dalilin irin wannan ne na a hikaya ce za a ga wata saboda istilasi na cewa a wajen magana ma to lallai sai a auna da wacce in an je gaba za a ji wani abu mai daɗi a ji a kunne to wannan Allah subhanahu wataala ya ce sai ya juyar da su da ya juyar da su to haka Allah ya juyar da zukatansu saboda dama a cikin zukatan akwai me akwai rauni dan Allah cewa wa wanda zai fi qulubihim maradun kaga cikin zuciyar akwai rauni saboda haka yanzu sarrafa Allah qulubahum Allah ya juyar da zuciyar tasu da annahu saboda juyar wanda aka yi musu saboda kasancewar su qaumun la yafqahun mutane ne waɗanda ba sa fahimta to da kan ja abun ba za mu iya ja mu ne sai dai mu fara to shi da ga wannan wani sabon karatu wani jami insha Allah mun sai mu tashi Thank you.
social media kuma shi ke kula da gefen tv a rediyo wadda suke watsa wannan shiri a direct ake kallo kowane lokaci ya samu lalura ta rashin lafiya na neman a yi mashi addu'a ana ubangiji ya ba shi lafiya kuma sauran abokan aiki ta adaba a zaya kasa gefe da yau bai dan ji daɗi ba ne sannan akwai wani sannan kuma akwai wani ɗan uwa ala ga kuma da shi ma da ya aiko da sako yana neman ba addu'a ku da kuma ɗan uwa wanda suka halarci wannan karatu mai albarka da sashi addu'a shi ma yana fama da rashin lafiya imanin shekara ɗaya da rabi kenan insha Allah alhamdulillah
alhamdulillah Allah ya ba mu lafiya a baki daya Amin.
masu lafiya su ma Allah ya ba su lafiya wanda suka rasu Amin.
su mu Allah ya gafarta musu akwai yan uwa da yawa wanda suka rasu da su akwai yayan su Alhaji Ibrahim Na'am.
da su a Musa Aliyu Zainu shi ma mahaifinsa ba na kamar yanzu muna tare da su a raye amma kuma duk suna da akwai sauran yan uwa waɗanda duka an yi rashin a wajen su duka baki daya muna fata Allah wani da dama da su ya mana marasa lafiya a cikin mu Allah ya ba mu lafiya baki daya Amin.
kuma waɗanda suke da lafiya Allah ya kara mana lafiya baki daya Amin.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Amin.
shi ne duk da kashe-kashen hankula da suke samun guraren nan da can har ma da makwabtanmu kamar makwabtanmu kasan can suna cikin wani yanayi na muna fata Allah wa wani ya zaunar da kasar lafiya Amin.
Allah kuma ya kwantar da dukkanin cikin da suka taso a cikin wannan abu Amin.
kuma muna fata Allah ubangiji ya magance mana wannan matsaloli na tsaro Amin.
waɗanda suke ta faruwa dan ana magana kan cewa ko yau ba an je wata makaranta an sake kuma fasa wasu ɗalibai a Kaduna To muna fata Allah ubangiji ya kare su Allah ya kare su lafiya Allah ya kiyaye mu Amin.
dukkan yan uwan da suke da lafiya Amin.
kuma mu da Allah da wani saki ko da kake da Amin.
sa da ya kawo Amin.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا آمين.
اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك آمين.
ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك آمين.
ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا آمين.
ومتعنا باسمائنا وابصارنا وقوتنا ما احييتنا آمين.
واجعله الوارث منا وتنفعنا على من ظلمنا واشفنا على من عادانا آمين.
ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا آمين.
ولا مبلغ علمنا آمين.
ولا تسلط علينا ولا يرحمنا آمين.
اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته آمين.
ولا هما الا فرجته آمين.
ولا دينا الا قضيته آمين.
ولا ولدا الا شفيته آمين.
ولا عقيته آمين.
ولا ضالا الا عمرته آمين.
ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره هي لك البر ولك فيها السلام الا قضيتها رب العالمين آمين.
ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار آمين.
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه آمين.
انك انت الوهاب آمين.
وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد بن فاتح الفاتح آمين.
وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم آمين.
سبحان ربك رب العزه عما يصفون آمين.
وسلام على المرسلين آمين.
والحمد لله آمين. صلى الله عليه وسلم.